قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى إنه من قيسوة الدين المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna safiyan hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 4 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 134 inda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani dangane da wasiya da Allah ta'ala yi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma shi ma annabi Ibrahim alaihi salam ya tara ‘ya'yansa annabi Ismail da annabi Ishaq ya musu wannan wasiya annabi Ishaq ya yi ma ‘ya'yansa wasiya daga cikinsu akwai annabi Yaqub sannan shi ma annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya tara ‘ya'yansa shi ma ya musu irin wannan wasiyar da mahaifinsa ya musu wasiyar kuma ita ce inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah madaukakin sarki ya zabar muku da addini kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai ku rike addinin da Allah ya zabar muku na musulunci wannan shine abin da Allah ta'ala ya yi ma annabi Ibrahim wasiya da shi annabi Ibrahim ya yi ma 'ya'yansa sannan su ma suka yi ma nasu 'ya'yan sannan har ya iso zuwa ga kan annabi yaqub har zuwa ga kan banu isra'ila Allah kuma ya tabbatar man da cewa waɗannan al'umma ne wanda sun riga sun shuɗe don abin da suka aikata na gare su sannan Allah ya ce kuma abin da kuka aikata na gare ku sannan ba za a tambaye ku ba dangane da abubuwan da suka kasance suna aikatawa Allah ka sa mu dace za mu tashi kan aya ta 135 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Allah madaukakin sarki sai ci gaba da mana bayani akan Yahudawa da Nasara Allah ta'ala ya ce wa qalu Yahudawa da Nasara suka ce kunu hudan Yahudawa suka ce ku zama Yahudawa au Nasara su ko Nasara Kiristoci suka ce a'a ku rike addinin Kiristanci ta tadu za ku shiryu ma'ana kowane bangare daga cikin Yahudawa da Nasara kowane bangare ya yi kira zuwa ga a riƙe abin da yake kai cewa shi ne kaɗai shirya yahudawa suka ce ku riƙe yahudanci za ku shiryu nasara suka ce ku riƙe nasaranci za ku shiryu wa ƙalu kunu hudan au nasara tahtadu allah ya ce suka ce ku zama yahudawa ko kuma ku zama nasara tahtadu za ku shiryu allah sai ya ce a'a ba haka bane kul ka ce da su bal millata ibrahim hanifan ai hanyar shirya hanyar da za ku kama ku shiryu ba yahudanci ba ne ba nasarananci ba ne mecece hanyar shirya hanyar annabi ibrahima alaihi salatu wasalam yaya hanyar take allah ya ce hanifan hanya ce miƙaƙƙiya wacce take tsayayya akan tauhidi wacce kuma ta karkace ma dukkanin wani abin da yake shirka da kuma dukkanin wani mummunan aiki kulbal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai zama cikin mushrikai ba to kaga har yanzu dai Allah yana ta mana bayani akan su wa'annan yahudawa da nasara kowanne daga cikinsu yana kira zuwa ga hanyar sacewa ita ce kadai hanyar hanyar shirya su yahudawa suna ganin cewa yahudanci shine shirya su ko nasara suna ganin cewa nasaranci shine shirya kamar yadda muka wuce a baya a bara Allah ya mana bayani cewa وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب su yahudawa suka ce nasara ba akan komai suke ba nasara suka ce yahudawa ba akan komai suke ba ma'ana su nasara suka ce yahudawa akan bata suke ba akan shirya suke ba su ma yahudawa suka ce nasara kuma batattu ne ku ba shiryayyu bane ku kowanne daga cikinsu yana kira zuwa ga ɓangarensa cewa nan ne kaɗai shirya take bi ma'ana shine su ya su a karan kansu babu ga maciji tsakaninsu amma idan an zo batun yakar musulunci to suna iya haɗa kai nan ne Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta a nan in an zo fada da musulunci Allah ya ce to kai ka ɗauka kansu ɗaya ne amma kuma zukatansu a rarrabe yake ba yahude yana da wani kulli mummuna a zuciyarsa dangane da banasari banasari kirista shi ma yana da wani kulli mummuna a zuciyarsa dangane da bayahude amma idan an zo batun yakar musulunci da dakufar da musulunci da wahalar da musulmai to wannan kansu yana iya haduwa domin alkufuru millatun wahida saboda kafirci hanya ce guda daya anan suna iya hada kai ana iya hada kai da bayahude da banasari don a yaki musulunci amma ba yahudi ba ya son banasari hakanan banasari ma ba ya son ba yahudi to shi ne suka ce allah ya ce yahudawa suka ce ku zo ku bi yahudanci za ku shaidu nasara suka ce ku zo ku bi nasaranci za ku shaidu allah ya ce hanyar shirya ita ce hanyar annabi ibrahima alaihi salatu wassalam domin hanyar yahudanci da nasaranci ai ba su yi kama da hanyar shirya ba ba shi kama da hanyar shirya ba yanzu idan ka ɗauki addinin kiristanci daga cikin manya-manyan aƙidun addinin kiristanci akwai aƙidin wato trinity of god shine a ce allah uku ne ta wannan aƙida ta trinity of god idan ka ce maka allah uku ne sannan kuma sai a ce maka a daidai lokacin da allah uku ne kuma allah ɗaya ne to yanzu wannan wani irin arithmetic ne zai fito da wannan fahimtar kwakwalwarka ta fahimci abu cewa wannan littafin guda ɗaya ne kuma uku ne ya za a yi haka yi ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa wannan juma'a da ta wuce dab da za a shiga ramadan akwai wani bawan allah da ya zo ya musulunta a wajenmu a nan wuntin da na je hudubar juma'a yake faɗa min cewa cikin abin da ya jawo ya musulunta shine ya kalli na farko addinin kiristanci bible ne suke amfani da shi new testament ne an jingine old testament saboda shi a ciki akwai abubuwan da ba su yi daidai da son zuciya ba shi ko ƙur'anin musulmai shekara 1400 da wani abu har yau ba harafi ko ɗaya da aka canza a ciki ba ragi ba kari sannan na biyu ya ce idan har kiristoci suna ce ma annabi isa ɗan allah saboda an haife shi ba uba to yana ganin wanda ya kamata a kira shi ɗan allah shine annabi adam saboda shi an yi shi ba uwa ba uba so in har ya zama dalilinku na ce ma annabi isa ɗan allah saboda ba uba aka haife shi to ga wanda shi kuma aka yi shi ba uwa ba uba shi kuma yaya saboda aka ce wannan shine tunanin da ya faɗo zuciyarsa ya gane cewa babu wani addinin gaskiya in ba musulunci ba ce sai dai mutanensa don yanzu sun ce ka je ka musulunta amma an ka musulunta ba mu ba kai ce eh to dama wannan shine asalin inda addinin ma ya faru wanda aka saukar da addinin a gabansu ma haka suka yi fama haka suka yi fama to kaga kenan da nan za ka fahimci ashe ba wata hanya ta shirya in ba musulunci ba hanyar shirya kadai ita ce musulunci hanyar shirya kadai ita ce musulunci kuma duk wata alama da Allah zai nuna ma duniya don ta gane musulunci shine kadai hanyar shirya Allah ya nuna mana don a gane Allah shine kadai Allah ɗaya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya ce zamu nuna musu ayoyinmu a sasannin duniya da kuma karan kansu har su gane cewa Allah shine kadai Allah yanzu abin da ya faru a kwanakin baya na gobara na wutan daji da ta tashi a Los Angeles California a cikin America wannan kasar ko wannan jihohin su ne waɗanda suka bugi ƙirji da suka ga ci gabansu ya suka ce sunan taken ƙasarsu ita ce godless nation ƙasar da ba Allah ba Allah suna ganin sun ci gaba saboda ka har wata tana iya tashi ta yi jawabi cewa a wannan ƙasar ne aka yi taro international an ambaci sunan kowa amma allah musulmai ya samu zero mention ko so ɗaya ba ambaci sunan allah ba haka tana bugin kilji da wannan cewa kasar ta yi abin da ya kamata a yi taro international taro amma har a tashi ko sau ɗaya ba ambaci sunan Allah ba amma kaga da Allah ya tashi nuna musu ayansa sai cinna musu wuta duk wani guduma wanda za su yi duk wani technology da za su sa don wutan ta mutu Allah ya ki sai da aka kai lokacin da Allah ya ga cewa ya kamata ya tsaye da wutan kafin ya tsaye da ita wannan ya zama sanadiyar musulunta dubbanin mutane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq duk inda ka je duniya gaba daya wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu al-wahid duk inda ka je a duniya zaka samu alaman da za ta nuna maka fa Allah ɗaya ne dole sai ka samu abin da zai nuna maka fa addinin musuluncin nan shine kadai addinin shari'a shi ne kaɗai addini na shirya saboda ka addinin musulunci shi ne hanyar Allah kuma in ka karanci addinin musulunci inda musulmai za su dawo zuwa ga addinin musulunci yadda musulunci ya sauka da rayuwar mutane ta gyaru yadda ya dace matsalar da mu musulmai muka samu shine karatunmu daban aikinmu daban abin da aka ce mu yi daban abin da muke yi daban wannan shi ne matsalarmu amma inda za mu dawo mu yi abin da aka ce mu yi kamar yadda aka ce mu yi da Allah ya gyara mana rayuwarmu da Allah ya gyara mana rayuwarmu mu yi kasuwanci irin da musulunci mu yi mulki irin da musulunci komai za a yi zamantakewa irin da musulunci auratayya irin da musulunci komai za a yi a irin da musulunci wannan shine abin da ya dace to amma galibi za ka iya samun mutum ma musulmi da shi mutum musulmi amma akwai inda in ya je baya so ya bayyana cewa wai shi musulmi ne wai yana kunya ya fito cewa shi musulmi ne saboda me saboda za a ɗauke shi a matsayin mai zafin addini za a ɗauke shi a matsayin mai zafin kai saboda haka yana so ya saje da kowa su ko waɗannan da ba musulmai ba mun karanta ba ra'ayan walantar ga ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu duk yadda kai sako-sako da addinin ka wai don su yarda da kai to ba za su taɓa yarda da kai ba har sai sun ji ka sun gamsu sun yarda cewa kai ka dawo nasu yanzu gaba ɗaya amma wai kai musulmi ne amma kuma wai ku yi layansin da su ka sassauto ba za su yarda da kai ba hanya ɗaya ta yadda da kai kaɗai ita ce hanyar kabar musulunci ya koma yadda suke kabar musulunci ya koma yadda suke kaka kuma duk inda musulunci ya ɗan motsa to hankalinsu ya tashi duk inda aka samu alamar musulunci hankalinsu ya tashi shi yasa akwai gwamnoninmu na arewa wanda dole mu ce Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin su har da gwamnatin na jihar Bauchi dakatar da karatun yan firamare da yan sakandare a cikin azumi domin su samu domin a samu sassauci na azumi da damar yin ibada yadda ya dace wannan abin alkhairi ne da ya kamata mu jinjina musu mu ce Allah ya saka musu da alkhairi ko ba komai sun nuna alamar cewa su namu ne su musulmai ne mafi karanci sun nuna alamar cewa su musulmai ne duk da wannan maganar da aka fitar ta girgiza teburi ta hargitsa musamman 'yan kan har sun fitar da takarda cewa za su gurfanar da su a gaban kotu yana ta yawa a social media za su kai su gaban kotu to kaga mun sai mu ce mu ma musulmai ai muna da haƙƙi a ƙasar muna kuma da damar mu gurfanar da gwamnatin tarayya a gaban kotu don meye ne meye dalilin da ya sa a dokar ƙasa ba makaranta ba aiki ba komai ranar sunday saboda za su tafi coci mu kuma ranar friday ana zuwa komai don me sa tare da cewa musulunci mu bai karantar da mu a zona a gida hutarar juma'a ba don sallan juma'a ma allah cewa daga kasuwa wuce masallaci idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' me ma'anin wazarul bai kafin lokacin sallar an tafi kasuwa to idan lokacin sallah yayi a bar kasuwa a tafi masallaci idan aka yi sallah kuma fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard bayan an idar da sallah kar a koma gida ayi bacci Allah ya ce a koma kasuwa kowa ya yadu a barbazo a ƙasa a ji a nema daga falalan Allah amma sai dai ai da mudun da ka auna da shi ake auna maka ai mai dalili zagaya cikin makarantunmu ka gani universities dinmu da colleges dinmu ka je ka gani mu musulmai galibi so ba adadi so ba adadi ana iya samun wani lecturer ma za ka iya samun shi musulmi ne amma saboda ba ruhin addini a jikinsa wani ko kirista ne sai samun musulmai exam ranar sallan idi so ba adadi ce ko ya sanya musu test ranar sallan idi kuma haka za su zo su to mu kuma ya haya kenan Allah ya kiyaye saboda haka duk inda musulunci zai motsa a ga cewa musulunci zai ci gaba to hankali zai tashi sai dai saukin abun shine addinin addinin Allah ne yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun Allah ya ce suna so su bisa shi hasken Allah amma Allah ya ki fir Allah ya riga ya alkawari sai ya cika hasken musulunci nan tam ko da kuwa kafirai ba sa so Allah ya sa mu dace saboda haka Allah ya ce wa qalu suka ce kunu hudan aw nasara ku zama yahudawa ko nasara tahtadu za ku shirya Allah ya ce kulka ce da su a'a bal millata ibrahim hanifa ma'ana takadirin abin shine ya zama balil hadiyu millata ibrahim millatu ibrahim wato shiriya tana hanyar annabi ibrahim wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim bai taba zama cikin mushrikai ba sai Allah ya ce qulu Allah ya ce ku ce da su amanna billah mu dai abinda muka sani shine mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da duk abinda aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani da duk abinda aka saukar mu annabi ibrahim wa Ismaila da annabi Ismail wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaquba da annabi Yaqub wal asbadi da kuma ƴaƴan annabi Yaqub wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka bai ma annabi Musa da annabi Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda aka ba mu sauran annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin wani daga cikinsu mu ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan ba wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu mika wuya ne zuwa ga Allah mun musulunta mun sallama mu Allah wannan ayar ta qulu amanna billah al-imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya rawaito hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام أهل الكتاب يهود ونصارى سنكسنتي suna karanta attaura da yaren abraniya yaren da aka saukar da attaura din kenan sannan wa yufassiruna ha bil arabiyyati li ahli islam sai su dinga fassarawa da larabci wa musulmai irin yadda muke zama mu yi tafsiri a karanta alkur'ani da larabci mu fassara da hausa to sai su zo a karanta a taura da yaren abraniya sai kuma su fassara da larabci faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadhibuhu in dai ahlul kitabi ne suka yi magana to kar ku gaskata su kar kuma ku karyata su kamar yadda ya faɗa a hadithi ya ce duk abin da ya dace da ya yi daidai da kun shi a cikin ƙur'ani to sai ku gaskata su abin da kuma suka faɗa ƙur'ani ya ƙaryata to sai ku ƙaryata su amma abin da ba ku ga gaskiyarsa ko ƙaryarsa a cikin ƙur'ani ba to sai ku yi shiru kar ku gaskata kar ku ƙaryata domin mai yiwa in kun gaskata ya zama kuma ƙarya ne suka yi ma Allah mai yiwa ko in kun ƙaryata ya zama gaskiya ne maganan Allah ne kuma sai ku ƙaryata ta Allah ya sa muna fahimta sai manzo Allah ya ce wa qulu amanna billah to abin da ya kamata ku ce duk sanda kuka ji wani labari daga yahudawa ko nasara wanda ba ku tabbatar da gaskiyarsa ko ƙaryarsa daga qur'ani ko hadisi ba sai ku karanta ayar nan ku ce amanna billah mu dai mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da duk abin da aka saukar mana na Qur'ani da hadisi wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani da abin da aka saukar ma annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa wa yaqub da annabi ishaq da annabi yaqub wal asbab da ‘ya'yan annabi yaquba wa ma'utiya musa da abin da aka bai mu annabi musa wa isa da abin da aka ba mu annabi isa wa ma'utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba ma annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum bana ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikinsu wa nahnu lahu muslimuna mu kuma mun musulunta mun miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala saboda haka abin nufi shine abin nan da kuka karanta yanzu dai mu ba mu san gaskiyansa ko ƙaryansa ba amma mu dai mun yi imani in har da gaske wannan abin da kuka karanta din yana cikin abin da aka saukar mu annabi Ibrahim ko annabi Ismail ko annabi Isa ko annabi Yaqub ko kuma ƴaƴan annabi Yaqub ko cikin abin da annabi Musa da Isa suka zo da shi inda gaske ne to mu mun yi imani ba ma rarrabewa mu ce in wane ne ya zo da shi mun yadda in wane ne ya zo da shi ba mu yadda ba amma in ya zama na cewa daga ku ne kuka kirkire shi to ba mu yadda da shi ba amma dai yanzu ba za mu gaskata ku ba ba kuma za mu kare ta ku ba har sai in mun samu dalilin da ya gaskata ku ko kuma mun samu dalilin da ya karyata ku sai mu yi riko da shi to sannan a nan dai wannan ayar mun dai san wane ne annabi ibrahim mun san wane ne annabi isma'il mun san wane ne annabi ishaq da annabi yaqub da annabi musa da isa abin da ya rage shine su wane ne al-asbab malamai suka ce al-asbab su ne ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wassalam al-asbab su ne ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam kalman ko lafazin asibtu shine mufradi kenan al-asbaq shine jam'i asibtu abinda ake nufi da shi shine jika shine al-asibtu to asali daga 'ya'yansa da ya haifa 'yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam su ne al-asbaq to an kira su da al-asbaq ne saboda zuriya ne su daga kan wannan shi ma ya haifa shi ma ya haifa su ma sun hayayyafa har a samu zuriyarsa zuwa ƙarshe hakanan shi ma wannan hakanan shi ma wannan shi yasa aka kira su da al-asba kamar yadda Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi kamar da al-Imam al-Qurtubi ya kawo a tafsirin sa yake cewa kullul anbiya'i min bani isra'ila illa ashara yace duka annabawan da Allah ya aiko dukansu daga banu isra'ila ne sai dai banda mutum goma shi yasa ya ce wal asbaqi jikokin annabi yaqub kenan wanda a cikinsu an samu annabawa da yawa daga cikinsu akwai shi karan kanshi annabi Musa da annabi Haruna da haka nan annabi Isa annabi Sulaimana annabi Dawud dukansu sun fito ne daga me daga banu Isra'ila jikokin annabi yaqub domin annabi yaqub din shine Isra'il din kenan to banu Isra'ila kuma jikokinsa kenan to shine yace annabawa guda goma kadai da ba daga banu isra'ila suke ba su ne annabi nuhu da annabi shu'aibu da annabi hudu da annabi salihu da annabi lutu da annabi ibrahim da ishaq da yaqub da annabi isma'il da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne kadai suka fito ba tare da wato ainihin a ba tare da sun fito daga kabilar banu isra'ila ba daga jikokin annabi yaqub alaihi salatu wassalam to suwayen su ne al-asbaq kamar yadda Allah ya faɗa suratul arafi wa qatta'nahu muthnatay asharata asbaqan umama mun karkasa su suka zama al'umomi guda goma sha biyu kaga yace asbaqan umama ya'ya ne jikoki ne daga nan aka samu al'umma mai yawa wannan da haka suka zama kabila kabila kabila kabila shi yasa lokacin da annabi su karan kansu banu isra'ila suka nemi annabi musa alaihi salam da ya ni roƙa musu allah ya ba su ruwan da za su sha allah sai ce ɗau sannan ka bugi wannan dutsen da shi sai allah ce fanfajirat min husnata ashrata aina sai ga shi nan idanun ruwa guda goma sha biyu ya fita sai ce qad alima kullu unasin mashrabahum ai qad alima kullu qabilatin mashrabahum kowace kabila sun san ina ne mashayansu laka Allah sai karkasa su kabila kabila to wayannan su ne al-asbab to Allah ya ce ku ce jikokin annabi yaqub da aka samu annabawa da yawa cikin su to su ma mun yi imani da duk abin da aka saukar musu sannan sai ce wa ma'utiya Musa wa Isa abinda aka ba mu annabi Musa da Isa abinda aka ba mu annabi Musa shine at-taura abinda aka ba mu annabi Isa kuma shine linjila mun yi imani da shi sannan sai ce wa ma'utiya nabiyuna min rabbihim abinda aka ba ma annabawa daga wajen ubangijinsu hujjoji da suka zo da shi duk abinda suka zo da shi na hujjoji da dalilai mun yi imani saboda haka kowane annabi da Allah ya aiko shi Allah ya bashi hujja Allah ya bashi littafi da zai zo ya yi ma mutanensa wa'azi da shi to duk abin da aka ba su mun yi imani da shi to wannan ayar za mu ga akwai makamanciyarta mai kama da ita a cikin suratu ali imran inda Allah yake cewa qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima ka ganin sai aka ce qulu can kuma sai aka ce qul nan kulu ana magana ne da kowa da kowa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan kuma da aka ce kul al-khitab lin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima a wancan ayin sai aka ce wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna can kuma sai aka ce wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim sai aka cire wa ma utiya a ciki a hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan ya tashi yin sallarsa ta raka a talfajir yana karanta a raka'a ta farko yana karanta wannan aya ta suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta farko sannan raka'a ta biyu sai karanta ayar suratul ali imrana فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كما يند الإمام ابن كثير يكاو وترواية كما تانون هنا كانت وانشان آية دمك كاو تسورة آل عمران كما دون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم إلى آخر الآية سبودا داما إترك عتل الفجر na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wani lokacin ma kai ka ce kamar annabi bai karanta Fatiha ba saboda takaita ta da yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah ya ce ku fada musu cewa mu dai mun yi imani da dukkanin manzannin Allah sannan sai Allah ya ce to fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan har mutanen duniya suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to faqad ihtada hakika sun shidu wa in tawallau amma idan suka juya baya suka kisi imani da abin da kuka yi imani da shi fa inna ma hum fi shiqaq to hakika suna cikin bata shiqaq anan wato rabewa kenan suna cikin rabuwan kai idan an ce kalman shiqaq daga in shiqaq ne shine abu ya tsare tarwatse kowanne ya kama kansa shine idan sama'un shakkat in sama ta fashe kenan ta tsatsage kowane bangare ya kama gabansa to shine kamar yadda Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga wa man yushaqiqir rasul wanda ya awari da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi yayi nan shi kuma yayi nan to an rabi kenan to wannan na nuna mana idan har ana so kai ya haɗu a zauna lafiya to dole ko sai kowa ya tattara addininsa gaba ɗaya an koma an yi addini irin yadda sahabbai suka yi inda har ba za a yi irin addinin da sahabbai suka yi ba to ba za a taɓa samun haɗin kai ba domin ka'idar ubangiji a nan da ya ce wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in suka juya baya suka kisi imani da irin abin da kai kamar yadda zaid ibn aslam yace ash-shiqaq bi ma'ana al-munaza'a imam al-qurtubi yace bi ma'ana al-mujadalati wal al-mujadalatu wal mukhalafatu wat ta'adi in dai har aka bar hanyar sahabbai to dole a samu sabani dole a samu jayayya dole a samu wuce iyaka akan yan uwa amma in har ana so kai ya haɗu to dole a dawo a yi irin addinin da sahabbai suka yi domin su sahabbai su ne waɗanda aka saukar da addinin a gabansu daga duk wata fahimtar da suke kai daidai ne don in ba daidai ba ne da tun lokacin da ake saukar da addinin an gyara musu ita shi yasa sayyidina huzaifatu ibn al-yamani Allah ya kada yadda a gare shi yace kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa la ta'abbaduha duk wata ibada in dai addini ne wanda sabai basu ba karku yi fa innal awwala lam yada lil akhir maqala domin na farko basu bar mana karshe abin cewa ba addini ku na karshe ba ku da ta cewa yace fattaqullaha ya masharal qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum ya ku da zan makaranta ku ji tsoron Allah ku kama hanyar magabata saboda haka in dai addini sunan shi to dole sai an ɗauko shi daga sahabbai sun yi me yasa za a ci tambaya ko sahabbai sun yi ko ba su yi ba dalili shine saboda su sahabbai su ne wanda suka fi kowa fahimtar addini domin makarantar farko na addinin su ne ɗaliban su ne ɗaliban to kaga kuma a nan ba zai taɓa yiwuwa a yi addini da zagin sahabbai ba ta yadda shi kuma ɗan shi'a ya ɓata kenan ba yadda za a yi a yi addini da zagin sahabbai in dai addinin musulunci za ka yi to dole ka rike sahabbai domin kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa ula'ika alun nabiyyi wa hizbuhu walau lahumu ma kana fil ardi muslimu wayannan su ne wato 'yan kusa da annabi ma'abuta annabi makusanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wallahi ba din sahabbai ba da yanzu ba wani musulmi a duniya da ba din sahabbai ba da ba musulmi a duniya don inda ba din su sun karbi addinin sun isar da shi yadda ya kamata ba suka yi dakonsa a bayansu suka taka da kafansu kilomita ɗaruruwa dubbannin kilomitas su kwana a daji su kwana a hanya su kwana a cikin ruwa ruwa ya dake su damuna ta dake su iska da da wato ainihin rana duk ya dake su kowane irin yanayi ya kare a kansu don su kai addinin da yadda ya dace da yanzu ba a samu wani musulmi a duniya ba duk inda musulunci ya je duk inda musulunci ya je sahabbai su suka taka da kafa suka kai addinin musuluncin na wajen duk inda kaga musulunci aikin sahabbai ne da in ma in kai ne ka shiga kauye kaza ka musuluntar da su kai ya aka yi ka samu musulunci a wajen malamin ka shi ya aka yi samu dole dole karshe fa sai an koma kan suwa kafin a isa kan annabi a addini dole a isa kan sahabbai in dai addini za ka yi kawai in ka zo ka ce mana annabi ya ce sai mu ce maka waye rawaito wani sahabi ne ya kawo hadisin a ina domin kai dai baka ji daga bakin annabi ba sannan kuma ya ishi sahabbai falala shine duk sanda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to masu fara amsa wannan kiran na farko su ne sahabbai duk wani wanda ya shiga cikin ya ayyuhal ladina amanu to ya shiga bayan sahabbai sun shiga ne duk inda aka ce ya ku masu imani ku yi kafin kowa ya su suka fara duk inda aka ce ya ku masu imani ku bari kafin kowa ya bari su suka fara bari jama'a muna fahimta ku saboda haka sahabbai su ne sawun farko a addini da haka Allah ya ce in har mutane suka yi imani irin yadda kuka yi to sun shiga amma in ba su bi abin da kuka bi ba su yi irin imanin da kuka yi ba to sun bata kuma za su yi ta zama cikin sabani da jayayya Allah ya ce fasa ya fi kahumullah Allah ya ce karka damu da su duk abin da za su shirya maka na tubu da makirci Allah ya ce kada ya daga maka hankali Allah zai iya maka su ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce ya kai wannan annabi mai daraja karka damu Allah ya ishe ka Allah ya ishi duk wanda ya bi ka cikin mu'mini fa sayfikahumullah duk wani irin dabaran da za su bi don su busa shi hasken addinin Allah Allah ya ce Allah zai isar maka da su innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah ya ce kafirai suna kashe dukiyoyinsu suna cire kuɗi wuri janjan don damuwansu wai su tare addinin Allah kar a fahimci addinin Allah Allah ya ce amma kar ku daga hankalinku fa sayunfiquna ha za su gama kashe kuɗin thumma takunu alaihim hasara sannan kuma sai kudin da kashe kudin ya zama asara a gare su in mai yughlabu daga ƙarshe kuma a ci galaba a kansu Allah ya ce in an je lahira kuma wallazi na kafaru ila jahannama yushal kafirai a tattara su a kai su zuwa wutar jahannama Allah ya yi alkawari addinin musulunci duk inda yake addinin musulunci zai ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan al'amari na musulunci sai ya isa duk inda rana da wata suka je duk inda rana ta je duk inda wata ta je manzo Allah ya ce musulunci sai ya isa wajen sai ce bi izzi azizin wa dhilli dalilin ko wani ya ɗaukaka ko wani ya kaskanta amma dai musulunci zai je ko ina sai ce izzin yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhillin yuzillu Allahu bihi al-kufr ko dai ka bi musulunci sanda musuluncin zai ɗaukaka ku ɗaukaka tare ko kuma ka bi kafirci sanda Allah zai kaskantar da kafirci ku kaskanta tare amma dai addinin musulunci zai ɗaukaka ko ka bi shi ku ɗaukaka ko kuma ka saba mai ka kaskanta saboda haka Allah ya ce fasa ka humullah yanzu ko a duniya yanzu in mun ga yadda musulunci yake tafiya zaka ga ba wani addini da aka sa shi a gaba irin addinin musulunci ba wani addini da ma'abotansa suke cikin kalubale irin musulunci kalli kiristoci yanzu kaga ba ruwan kowa da su kalli yahuda gari ba ruwan kowa da su ba wanda yake damuwa da su duniya ba ruwanta da su su wane ne ake sa musu ido su ne musulmai duk inda kaga ana kashe-kashe to waɗanda ake kashewa musulmai ne musulmai ne musulmai ake kashewa duk inda ka ji an yi fada tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba to fa tabbas za ka samu cewa waɗanda ba musulmai ba su ne suka tsokano fada amma musulunci bai taɓa yadda da haka kurin ana zaune kalau kawai ka tsokano fada ba musulunci bai yadda da wannan ba ka'idar musulmai qatalukum faqatuluhu in sun taɓa ku sun kashe ku sun yaƙe ku Allah ya ce ku rama faman ya'tada alaikum fata duwa alaihi bi misli mata da alaikum wanda ya muku ta'addanci Allah ya ce ku mai abin da ya muku amma ku kar ku fara ta'addanci saboda Allah baya son mai ta'addanci Allah baya son mai ta'addanci saboda ka duk inda musulunci yake wasu wajajen zaka ga koda kuwa kafirai sun fi yawa sun fi karfi amma zaka ga musulmai Allah ya fi ɗaukaka su akan waɗanda ba su ba yanzu idan muka ɗauki nan jihar plateau da take makwabtaka da mu za ka ga gwamna musulmi baya iya fitowa takarar gwamna balle dipiti gwamna ɗan majalisa kansila musulmi bayi da dama duk masu mulki a ciki suwa ne ne kiristoci ne kiristoci ne amma allah ya saka ma malam muhammad sani hayajin da alkhairi duk masu mulkin kiristoci ne amma kuma sautinsa shi kadai ya fi nasu tashi haka ne ko ba ka ba sautinsa shi kadai ya fi nasu tashi shi yasa ko da ka saba ma mutum a fahimta to yana da kyau ka zama mai adalci a gare shi mutane da yawa suna suka malam sani a jingin musamman akan batun musulun musulun da yake yi galibi abinda mutane suka kasa fahimta shine ni yanzu ni da nake bauchi ya kamata in fahimci cewa in zan yi jawabi jawabi na dama ba zai taba zama iri daya da mai tafsiri da zai yi jawabi a jihar plateau ba ba zai zama ɗaya ba dalili mu yanzu nan bauchi ina ganin dai allah dai kiyaye kafin dai jihar Bauchi ta yi lalace wanda Kirista zai fara tsammanin zai samu dipiti gwamna a jihar Bauchi za a ɗauki dogon lokaci za a haɗau dogon zango dan majalisa kirista ya fara tunanin zai samu dan majalisa a jihar bauchi za a ɗau dogon zango to a kenan yanzu ni in na zo ina bayani akan arna a nan bauchi ba daidai yake da wanda yake plato ba ba zai zama ɗaya ba to saboda haka yanzu in ka ɗauki shi malam sani a jingin lokacin da yake jawabin nan fa dubbannin mutane ne a gaban shi ɗan ina ne su ɗan jihar plato ne in abin da yake faɗi ba ra'ayinsu yake faɗi ba da tuntun sun ji ba da ɗaukan mataki a kan shi amma saboda abin da yake faɗin menene ra'ayinsu su 'yan jihar plateau ɗin yake faɗi sun kuma yadda da shi a haka shi yasa kullum suke zuwa su zauna su saurare shi saboda haka to duk inda ka ga kafirci yana nan musulunci yana nan to bi iznillahi ta'ala Allah sai ya ɗaukaka musulunci fa sayakfikahumullah Allah ce karka damu da su Allah zai iya maka da su wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah Allah ya ce in ma suna so su yaudare ka ne Allah ya ce karka damu Allah ya ishe ka Allah ya isar maka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafe ka da taimakon sa kuma ya taimake ka da waɗannan mu'minan da haka Allah ya ce fa sayakfikahumullah Allah zai iyar maka da su karka damu wa huwa samiul alim Allah shine mai ji mai gani Allah ya ce sibghatallah sibghatallah addinin musulunci shine addinin Allah wasu malamai suka ce ma'anan sibghatullah shine aidinullah addinin Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wani addini ne yafi addinin Allah kyau wa yafi Allah kyawun addini wasu malamai suka ce ma'ana dama lafazin sibgha a larabci yana nufin rini a rina abu daga wani kala zuwa wani kala to wannan hanyar annabi Ibrahim din wannan addinin musulunci rinin ubangiji ne to kowa yafi Allah kyan rini waye bi Allah kyan rini babu wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala saboda haka abinda ake nufi shine kamar ana cewa ittabi'u sibghatallah bi ma'ana ittabi'u dinallah ku rike addinin Allah ko ka ce ilzimu dinallah ku kama addinin Allah ku bi addinin Allah ku rike addinin Allah sau da kafa kar ku yi wasa da addinin Allah kar ku yi wasa da addinin Allah kamar yadda al-Imam Hassan al-Basri da al-Imam Mujahid suka fassara lafazin as-sibgha da cewa ana nufin wato ainihin addini Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yana cewa Yahudawa da Nasara sun kasance idan aka haifi mutum a cikin su idan ya zo ranar suna kwana bakwai kenan to abin da suke yi shine suna da wani ruwa da suke kiran da wannan ruwan al-ma'mudiyya suna kiran wannan ruwan da al-ma'mudiyya sai su sanya wannan yaron a cikin wannan ruwan kamar ruwa ne na tawada ko wani abu makamancin haka sai su rina fatansa ya koma baki wai dalili shine saboda suna so su yi masa tsarki wai tsarkin shine madadin kaciyar da za su yi mishi shine zai su yi mishi wannan tsarkin saboda ai alkhitan tabhir ai ayi ma mutum kaciya sarki ne tsafta ce ta musulunci wai sai suna ganin cewa maimakon su yi koyi da musulmai to bari su ma su samu ruwa ko su sashi su wanke shi a ciki ba sai sun markaciya ba Allah ya kiyaye saboda haka idan sun yaka sai su ce al'ana sara nasraniyan hakan sai su ce lallai wannan yaron ya cika banasari amma da kan ba banasari bane shi amma yanzu da aka masa wannan wankan to ya cika banasari to shine Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya yace sibghatallah ya maida musu raddi yace in dai rini ne na sarki da tsafta to babu kamar addinin Allah wa man ahsanu minallahi sibgha ba wanda kai Allah kyan rini ba wanda kai Allah kyan rini ma'ana shine wannan addinin wannan yaron da yazo duniyar nan bi ma'ana kalan fatan da yazo da shi halittar Allah ce ai to babu kuma wanda ya kai Allah kyan halitta ashe canza masa kalan fata da kuka yi ba wani ta kuka yi ba ba tsarkake shi kuka yi ba ba tsarkake shi kuka yi ba da aka yi ce wa nahnu lahu abidun kuma mu masu wato ainihin bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna tsaye akan bautan Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya akan wannan aya in Allah ya kai mu gobe sai mu daura akan aya ta 139 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم نعم to a ban san dai da wata da wace ruwaya mai jawabi ya dogara akan karanta izazul izazul zilatil ardu a cikin raka'atul fajr ba gaskiya ban san wannan ruwayar ba abinda na iya tunawa cikin ruwayoyin shine wannan da muka kawo cewa annabi na karanta ɗaya daga cikin ayoyin nan guda uku yana karanta wannan ayan da muka fassara ta suratul baqara a raka'an farko qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sannan yana karanta qul amanna billahi wa ma unzila alaina ta suratul ali imran a raka'a ta biyu ko kuma ya karanta ayin falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah sai ruwaya ne ta nuna cewa annabi yana karanta raka'an farko yana karanta qul ya ayyuhal kafiru sannan raka'a ta biyu yana karanta qul huwallahu ahad amma ruwayar da ta zo da da ta zo da idza zulzilatil ardu wannan ban san ruwayar ba ba wai babu ba ni ne ban karanta ta ba sannan ita raka'atul fajiri komai nata takaita ta ake yi hatta sujjadanta ba a so a tsawaita ana so ne a takaita domin ba mahalli ne na kamar ka ce da za a zauna a ce za a yi addu'a ko a yi ta wannan ba domin sujjada waje ne na addu'a amma tsawaita ta da sunan a yi addu'a bai daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ita raka atul fajiri komai nata ana so ne a takaita saboda haka ana so ne a yi sallah takaitacciyar sallah wadda zai zama cewa ba a yi gudu da ya wuce iyaka ba sannan kuma ba a yi saibi da yawa ba shi yasa ma za ka ga ayoyin da ake karantawa a ciki ba dogayen ayoyi ba ne ba ayoyi ne masu yawa ba saboda haka abin da ya fi shine a takaita komai nata idan mutum na da bukata da yake da ita a wajen Allah subhanahu wata'ala na addu'a ko sauransu to yana iya bayan ya yi raka a shi a gida to ya taho masallaci kafin a tada sallah wannan addu'a bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama to anan kuma sai daga hannunsa sai yayi addu'an sai mika bukatunsa a wannan wajen addu'a ba a dawowa da ita duk addu'ar da ta tafi ta tafi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته